الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan rana ta ainihin alhamis wanda yau 27 ga watan safar hijiran manzon tsira alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 16 ga watan 11 miladiya 2020 wanda wannan darasi da zamu shine darasi na biyar a cikin littafin risala na ibn abi zaid rahimahullahu ta'ala idan ba ku manta ba muna cikin shimfiɗa da bayanan dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi na risala to darasin da muka yi wanda daga shi muka tafi dogon hutu yayi bayanin bukatan Abu Maharas na ya rubuta masa wani abu da zai taimaki yara 'yan makaranta kamar ka ce kolawa ko kotsawa ko da timbirai wanda za su koyi tsarki da alwala da sallah to sai ce fa'adabtuka ila zalik sai na karba maka zuwa ga wannan lima rajautu saboda abinda na kaunace shi li nafsi ga kaina walaka kuma abinda na kaunace shi gare ka min thawabi man allama dinallah na ladan wanda ya koyar da addinin Allah au da ilayhi ko ya kira zuwa gare shi wa alam yace ka sani anna khairal qulubi mafi alkhairin zukata aw ahalil khairi shine wacce tafi kiyaye alkhairi wa arjal qurubi lil khair mafi sa zuciyan wato wadda aka fi sa wa zuciya daga cikin zukata lil khairi ga alkhairi ma lam yasbiqi sharru ilaiha wacce sharri bai riga ya zuwa gare ta ba wa aula ma uniya bihin nasihun mafificin abinda masu nasiha suka fi kula da shi wada giba fi ajrin fi ajrihin ragibun abinda masu kwadayi suka fi kwadayi cikin ladarsa isarul khairi ila qulubi auladil mu'minin shine isar da alkhairi a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai liyar saka fiha domin ya tabbata a ciki wa tanbihuhum da kuma fadakar da su ala ma'alimid diyana a bisa ginshikan addini wa hududi shari'a da kuma iyakokin shari'a liyurabu alaiha domin su horo su saba a kanta wa ma alaihim an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum da abin da ya zama wajibi zukatansu su kudurce na addini wa ta'amala bihi jawarihuhum kuma abin da ya wajaba gaban su su aikata fa innahu domin yadda lamarin da sha'anin yake ruwaya an rawaito anna ta'lima sigari li kitabillah ko yadda kananan yara littafin Allah yutfi'u ghadabar rabb yana buce fushin ubangiji wa anna ta'lima shay'i fi sigar kuma ko yadda wani abu a halin yarinta kan nakashi fil hajar kaman zane ne akan dutse hada ya ku a cigaba to bari mu karanto in an ji bukatar kare sai mu kara yake cewa fa ajabtu ila zalika sai na amsa zuwa ga wannan ma'ana mun faɗa cewa shi malam abu maharaz malamin yara ne na makarantar allo kamar ka ce irin makarantunmu na allo tun da dama mun san mafi yawa ma nan kulawa da kotsawa da tsibirai suke kwana to shi malami ne da yake koya ma yara karatun Qur'ani to sai yaga cewa bai kamata a ce yara sun koyi karatun Qur'ani zalla ba su koyi tsarki alwala abin da ya shafi tauhidi da mu'amala da wasu bangarori na addini ba ya kamata a ce tun suna yara a dinga surka musu da wannan domin ya zama sun ci tudu biyu to sai ya zo wajen abu muhammad ya ce don allah ga bukatarsa kunga wannan yana nuna mana halin magabata na tawadu'u da nuna sanin na san matsayina ana cewa rahimallahu ra'an arafa qadara nafsihi Allah ya ji kan mutumin da ya san gejin sa ya san iya step din sa in wani ne zai ga cewa to tunda ya koyar da su Qur'ani me bai sani ba sai zai tayi musu kwaba ya tayi musu kwama sala ya tayi musu ainihin abubuwan da ba lalle ya zama daidai ba to amma sai ya tafi ga wanda ya tabbata ya bi shi sani ya ce ga abin da yake bukata to shi kuma bai kasa a gwiwa ba ya ce fa azabtu ila zalika sai na karba wannan bukata wannan ya nuna bawan Allah duk lokacin da aka tambaye ka wani abu na addini wanda ka san shi to ka yi ƙoƙari ka isar da wannan abun zuwa ga bukatunsa a nan malamai sun ce ɗayan biyu idan aka tambaye ka wani abu ma'ana abinda kun ga fatawa daban a zauna ilimantar daban ita fatawa wani abu ne da ya zama wajibi in ka sani aka tambaye ka ka faɗa kun ba sai an baka kuɗi ba ba sai an baka kuɗi ba saboda hadisi ya ce mun su ila an ilmin fakatamahu uljima bilidami minan nar mutumin da aka tambaye shi wani ilimi ya sani ya boye to za a yi masa linzami daga cikin linzaman wuta wal iyazu billah to amma abin da ya shafi a ce kai wani rubutu dan a ilimantar a koyar ko ka zauna ka karantar to nan malamai sun ce ɗayan biyu idan kai kaɗai ne tilo malami a duk wannan al'umman to wajibi ne yadda azhar take wajibi akan kala asar wajiba to haka nan wajibi ka koya musu ko da kuɗi ko ba kuɗi to amma idan ya zamo akwai wanda suke da ilimin banda kai to ya zama farzu kifaya ya zama farzu kifaya in ka koya ka samu lada kuma kana da iko a lokacin ka yanka abin da kaga ya dace ka ce a biya ka domin ainihin yin wannan abin nan dawainiyar sai yace lima rajautuhu li nafsi wa laka saboda abinda na kaunatar wa kaina da kuma kai wannan yana nuna mana tsarkake niyya ga dukkan abinda mutum zai yi wanga abu muhammad bai ga to shikenan yanzu lokaci yayi da Allah zai nuna ne yanzu in yi rubutun da za a sani ba karamin malami bane a'a kawai abin da yake nema shine ladan Allah subhanahu wataala kuma shi yasa wallahi duk abin da ya zamo dan Allah to wannan abin shi yake tabbata yanzu ku duba ga shinan a jikin littafin ya rasu 386 da rasuwarsa ma'ana yanzu sama da shekara dubu kuma ga littafin nan kai ka ce watan da ya wuce ko bara aka rubuta shi kuma kullum in an karanta an karu sai ya samu ladan Allah subhanahu wataala wannan kuma sakamakon ikhlasi ne yace to saboda abinda na kaunatar wa kaina ni walaka da kuma wato ainihin kai min sawabi man allama dinallah na ladan wanda ya koyar da ainihin wato na ladan wanda ya koyar da abin nan addinin Allah kaga ma'ana yadda yake so wa kansa alkhairi to haka nan kuma yake so shi ma wannan da zai rubuta wa ya samu wannan ladan kaga kenan wannan yana nuna da shi da ya rubutun da wanda aka rubutawa da wanda su kuma za a koyawa to duk a cikin lada suke babu wanda zai faɗi a cikinsu ya ce au da a ilaihi ko kuma ya kira zuwa gare shi wannan au kun ga nan da ya ce min wato min sawabin man allama Allah wanda ya koyar da addinin Allah au da ilaihi ko yayi kira zuwa gare shi ma'ana za a yi ɗayan banda ɗayan a koyar da addinin Allah koyarwa kadai ba a yi kira zuwa gare shi ba ko a yi kira zuwa ga addinin Allah ba tare da an koyar da shi ba abinda suka ce wannan au bi ma'ana alwawu ma'ana wada'a ilaihi domin au takan zo bi ma'ana alwawu wala tutsi minhum athiman aw kafura wannan wa kafuran illa ba da ka ba sai a ce to in ka bi dai ba komai to amma dukka ba a yarda ka bi ko dai daga cikin su ba to saboda haka kenan lada ta ashe ba kaɗan ba ta wanda ya koyar da addinin Allah kuma ya yi kira zuwa ga addinin Allah shi yasa muka faɗa kabla kalil cewa manzo alaihi salam shi fi kowa lada saboda duk wanda ya furta kalmar shahada ya karanta qur'ani yayi zikirin Allah yayi duk wani abu na nagarta to sai manzon Allah ya samu kamashin wannan ladar tunda shine ya koyar da wannan abin to haka kai ma in ka tsarkace niyya ka ilmantar da bayin Allah ko qur'ani ko hadisi ko duk wani abu na addini to za su dinga samun lada su waɗannan wanda su ma so koyar kuma ladan kai ma tana dawowa zuwa gare ka kai malamai suka ce wallahi ba sai addini ba yanzu ka zo ka koya ma wani bawan Allah sana'a ka koya masa kafintanci ka koya masa ainihin ilimin likitanci ka koya masa dinki ka koya masa kanikanci ka koya masa gini kuma da kyakkyawan niyya to duk lokacin da ya ci abinci a wannan sana'ar kana da kamashi shi ma in ya koya ma waɗansu to shi ma yana da kamashi kuma kai ma za a baka ba a rage masa komai shi kuma a cikin nasu ba ashe kenan taimakon bayan Allah babu abin da yake da lada kamar sa duk abin da ka san zaka taimaka da shi wanda Allah ya hore ma to kada kai kasa a gwiwa dan in ma baka yi ba zaka zo ka wuce ya zama kawai ka zama kabar kana to sai yace wa alam ka sani anna khairal qulubi mafi alkhairin zukata au'aha lil khairi mafi kiyaye da haddace alkhairi anan malamai suka ce na farko wannan gaba ta nuna mana musulmi gabaki ɗayansu akwai alkhairi a cikin zuciyarsu tun da ko ba komai akwai kalmar shahada wata ita ce ta shigo da mutum a cikin addinin musulunci kuma kullum za ka maimaita ta akalla a cikin tahiyarka sai ka yi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah in kuma kai ne mai ikama sai ka maimaita ta in kai ne ladan mai kiran sallah za ka faɗe ta da yawa to ashe kenan duk musulmi akwai alkhairi tare da shi to sai dai duk wanda ya zamo ya fi haddace alkhairi ya fi kiyaye alkhairi to kuma shine mafifici wala Allah shi yasa manzo alaihi salam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wala Allah wannan ta sa hataran tashin alkiyama za a ce ma wanda suka haddace alqur'ani iqra warka a wata rewa wartaki warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha eh nan kana can abin nan wani gari ma za a ce wata unguwar rantsi da Allah na za ku unguwar rantsi da Allah wai wai rantsi da Allah in Kano kake ko makara huta da akwai irin wannan wai dai a nuna ci baya to albishirin ka yi kokari ka haddace surorin qur'ani eh ba wai mai tama ba ai za ka je wato kololuwa sai ita ranga da tilawa amma ba kun san ba mushaf ko ba mushaf ko application na waya babu shi gaskiya a can yawwa kada ka ce eh a cikin waya ta akwai application ai a karba kala ka bashi tun a duniya application ɗinka shine abin da ka da sai a zuciyarka eh nan kila baka taba zuwa Abuja ba bawon Allah ko fili baka taba mallaka ba to kuma san a ce ba ita tilawa duk aya bene duk aya hawa karshen abin da ka da sai karkashin kololuwarka to kaga wannan ba karamin matsayi bane ba to shi yasa aka ce mafi alkhairin zukata shine wacce tafi kiyaye alkhairi wannan au ahal bi khair ka bata kalma mai fadi na farko haddace abubuwa na alkhairi kama daga ayoyin alqur'ani hadisan manzo alaihi salatu wassalam da kuma maganganu na magabata wanda suke masu amfani masu tasiri sannan kuma au'aha da khairi wata tafi kunsa alkhairi ya zama zuciyarka ba gilli ba hasada ba keta ba kwafa ba ba ba duk wani abu mummuna babu shi a cikin zuciyarka ka san yanzu wallahi wani sabon dinki kawai idan ka yi wallahi sai maka mummunan fata in dai shi bai yi ba kawai yadda ka san kudi aka baku ku raba ka rike ka hana shakin ke kallon ka ballantana a ce ya ganka da sabuwar mota ko ya ganka kayi kaza kayi kaza wallahi sai ta jin haushin ka haka kawai ba kai masa laifin komai ba shi kawai so yake ya ga mutane a bushe duk mutane ga baki ɗaya ƙasa da shi ba ka ke rayuwa ba in wani ya fi ka kai ma kafi wani haka rayuwa take ko ba komai ai lafiya ka kalau ka saka inda kake so wannan lafiyar inda da kuɗi zaka saya nawa zaka saye ta ka gani ai kai kanka kuɗi ne tsafa ba ba za ka saka ba sai ka samu rashin lafiya Allah ya kiyaye ka ji irin cajin da ake wa marasa lafiya yanzu akwai wanda zaka ji wallahi allura ɗaya dubu ɗari biyu allura ɗaya dubu ɗari biyu to yanzu dan Allah mutum in bashi da su ba sai da ya mutu ba lokacin ku da yake lafiya bai dauka Allah ya masa wani abu ba kawai dai na tarenawa kai mu dai mun rako wasu wallahi wala ya hai wala ya hai wala ya hai mu dai ga mun ba mu san abin da Allah zai ba to wannan ba haka bane ana son zuciya ta zama lafiyayya ba keta ba duk wani abin da za a ce cikas ya zama zuciya kan hakiya shi yasa Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa manata Allah bi qalbin salim shi yasa malamai suka ce qalbin salim shine wanda ba hikidi ba kafirci ba bid'a ba duk wani mummuna abu babu shi a cikin zuciya Allah ka tsaftace zukatanmu amin to sai ya ce wa arjal qulubi lil khairi mafi sa zuciyar zukata ga alkhairi malam ya diki sharru ilaiha ita ce wanda sharri bai riga ya zuwa gare ta ba wallahi wannan gaba kalubale ne a wajen iyaye malamai suna cewa zuciya kuma haka ma alkur'ani ya nuna zuciya fara ce tas kal lokacin da aka halitta dan adam manzo alaihi salam yana cewa kullu mauludin yulad ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi duk dan da aka haifa zuciyarsa kwakwalwarsa tas take ba wani datti to amma idan iyaye suka saki yaya baka san su waye abokan ƴaƴanka ba ina suka wuni wani ma ina ɗaya fan ba ruwansa dan sai abokantaka da kowane ɗa ba ruwansa kai wallahi yanzu a garin nan kuma rayuwa irin tamu akwai wanda zai yi sati wani ma ya wata bai ga ɗan da ya haifa ba kila ɗan yana wata unguwa daban shi na wata unguwa daban ba ruwansa da kwanansa ko tashinsa ya yi sallah bai yi sallah ba ya yi tsarki bai yi tsarki ba ya ci bai ci ba ya yauni ya yi kwana babu ruwansa kuma wallahi kiwo ne Allah ya bashi to malamai suke cewa ita zuciya lafiyayya yadda ka san tulu sabo in ka zo za ka zuba ruwa kawai sai dai ka sika shi ka aje ba wata wahala da za ka yi bai wuce kaɗan karkaɗe shi ba saboda toka ta gasa tulun da aka yi haka zuciyar yaro matashi wanda alkhairi zai samu amma idan aka ce ya ga abubuwa marasa kyau ya ji abubuwa marasa kyau miyagun abokai kullum abubuwa marasa kyau to yadda ka san tulu ka same shi ka cika shi da kwata mai doyi kaga yanzu wannan tulun kafin ka ce ka same shi turin da zai amfani sai ka sha wahala musamman yanzu a ce irin kwatan nan mai doyi an yi shekara abin nan yana ana ana zuba ta a cikin tulu kwatan nan kai ka san na farko sai ka yi aikin zazzage ta bayan ka zazzage sai ka samu tsakoyi wala Allah da omo kai ta wanki kai ta wanki kuma in ma ka ajiye shi ya kwan ka zun sana ka ji wari sai ka yi tsawon lokaci kana aiki kafin wannan warin ya fita to haka zuciya take to shi yasa ba a so sharri ya riga ya zukata wallahi duk matashi Allah ya kiyaye da sharri ya da ya riga ya dankare a zuciyarsa zai wahala ka ganshi ya dawo akan aikin alkhairi yanzu wallahi zaka kalli matasan muka tausaya musu akwai wanda zaka ga in kawai ya ga dama yayi nishadi sai ganshi ana sallar jami'i da shi kawai ta kado masa in aga dama yayi azhar yayi la'asar a cikin jami'i in ta kaɗo masa wallahi yana zaune yana kallon ku ba ciwon kai ba na kafa ku yi azahar ɗin ku fito ku ta shafa ku yi la'asar ku fito ku ta shafa ku yi magariba ku yi isha'i wallahi yana ɗan yana kallon ku wancan ɗin ma kawai dai wani iska ne na imani ya ɗan kaɗo to shine sai ya zo aka gan shi a masallaci in wani iska bata kaɗo ba kuma wallahi shi kenan saboda zuciyar bata samu horo na addini ba to amma shi kuma wanda Allah ya sa zuciya gyararriya ce wallahi idan yayi misin din sallah daya zai wani adugun zume yana da yin asara mai yawa ya akai ba wani dalili mai karfi da ta jami'i to shi sanya so ake kullun alkhairi ya riga ya zuwa ga zuciya to shi yasa ake mafi sa zuciya zakata ga alkhairi shine wanda sharri bai riga ya zuwa gare ta ba sai ya ce wa aula ma'uniya bihin nasu hula mafificin abinda masu nasiha suka fi kulawa da shi wa ragiba fi ajrihi ragibuna kun masu kwadayi suka fi yin kwadayi a cikin ladarsa isalul khairi shine isar da alkhairi ila qulubi auladil mu'minin zuwa ga zukatan ƴaƴan mu'minai liyar saka fiha domin ya tabbata a ciki malamai a wannan gabar suka ce domin babu wato wanda yake akan hatsari mafiya irin matashi wallahi idan ka samu matashi ɗari matashi tun daga dai ka ce sha shida sha bakwai zuwa ashirin da biyar wannan tsakanin kai wani ma ka zuwa talatin wallahi kusan ashirin ɗinsu ko goma a cikin ɗari in ka samu masu istiƙama ka samu da yawa amma zukatansu abinda suke nuna musu yin ba daidai ba mafi yawa me ya sanya hadisi ya ce daga cikin wanda Allah zai inuwanci a inuwarsa ran da ba inuwa sai wannan inuwar gobe alkiyama akwai shabun na sha'afi ibadati rabbihi matashin da ya girma a cikin bautar ubangijinsa wallahi nake ga ma matasa musamman na yanzu ka ce ka samu matashi na farko baya shan sigari baya shan ganye ɗaya kenan sannan baya caca sannan baya zuwa ya kalli tsiraici musamman yanzu lokacin wayan nan ya je daga shi kawai sai mahalicinsa ya bude ya kalli tsiraici a cikin ɗari wallahi ka samu wanda ba sa wannan sannan sallah ba za ta wuce shi ba ta jami'i sannan ya san darajar na sama da shi sannan yana tausayi na ƙasa da shi don Allah a matasan mu ɗari nawa za ka rairaye ka ce sun cika waɗannan kaɗan ne daga cikinsu domin a ce yaro ya tashi tun yana ɗan shekara sha biyar sha shida har ya dangana da ashirin da biyar bai san duk wani abu na fitsara ba duk wani abu wanda yake na kauce layi bai san shi ba baya yi wallahi ba su da yawa sai ka samu wani sai yayi nisa kuma Allah sai ya kebo shi sai gaskiya ya dawo kuma yana dama ya gyara amma ba duka ne suke tashi suna san addini ba wallahi matashi ko ɗan gidan wane ne sai dai wanda Allah ya shirya kawai zai ji shi a bashi shakata ya saka taiwana haka kawai sa idinawa an sa masa ido dan sa ido wai ka san in masu cewa a gyara sunan su sa idinawa sunan da ake ta kenan to shi ya sanya daga cikin ni'ima da Allah zai wa matashi ya ba shi uba mai hankali sannan ya ba shi malami mai hankali wallahi duk matashin da ya yi kuskure bai sami uba mai hankali mai addini ba bai samu malami mai hankali mai addini ba to wannan kuma sai da inda ka tsanto shi waɗannan biyu su ne za su zaunar da kai su nuna ma kuskuren kadan ka gyara in ba su ba to kowa ma ka je can duk komai ta fajen fajen babu ruwanka gara rayuwa irin ta da wadda muka samu iyayenmu a kai za ka ga makoci zai tsawata ma ɗan makoci in ya ga ya ba daidai bai gyara masa in ya ga ya yi abin da yake kuskure ne gyara masa in ya yi barna ya nuna kaza barna ne in bai daidai bai tashi ya daidai da ana wannan amma yanzu wallah sai ga cewa wa da kane dan wa ya lalace kane yana kallo dan kane ya lalace wa yana kallo wani ma aka ce yanzu da Allah ba za ku ja kunnen yaran su ta ba da Allah matasa ne ku bari su dan wata ya ba lokacin su ne ai kuma wallahi wannan cin amana ne wallahi cin amana ne duk ai Hausa suna cewa itace tun yana dan yi ake san kwarar shi in ya riga yayi karfi to la sai dai a karya shi so kalubale ne wallahi ba karami ba akan iyaye dangane da abin da ya shafi yara kai abin da zaka iya ka nusantar a cikin harshe mai dadi a cikin magana mai kyau nuna masa muhimmancin addini nuna masa gata kake masa wannan abin idan yayi ba kai taimakawa ba kansa ya taimakawa wallahi ina tausayin matasan mu a yanzu in na kalli rayuwar da ake ciki su lokacin da suke wannan abin ba san illar ba sai shekaru ya tafi zuciya ta gama lalacewa wala kuma za a iya juyewa ba shi yasa duk wanda bai samu kyakkyawar samartaka ta addini ba to wallahi zaka girman sa sai dai a hankali wani zaka gani shi babban mutum ne addinin nan da yana yi dai tunda dai an sa ido tunda dai kowa yana kallon sa dai to dai zai amma wallahi da zai samu wani wuri da ba a ganin sa to ba zai yi wannan kokarin da yake ba ana ganin sa in sallar jami'i yake halarta kullum to in ya samu kansa inda ba a san shi ba in ya ga dama sai ya kiyin sallar ma gabaki da ko ya hade azadar asar can wajen faduwar rana ba ruwan sa to wannan dai abubuwan suna da fadi amma dai lallai ne wato wannan abu muhimmi ne isar da alkhairi a cikin zukatan ƴaƴan mu'mini yace wa tanbihuhum ala ma'alimid diyana da kuma fadakar da su a bisa ginshikan addini nan suka ce ma'alimud diyana shine shika-shikan musulunci su san tauhidi su san sallah su san azumi zakka haji waɗannan sune ma'alimud diyana ma'ana abubuwa wanda akan su aka kafa addinin musulunci kuma sune addinin musulunci wa hududish shari'a da kuma iyakoki na shari'a malamai suka ce su kuma nan muharim ake nufi kaza ba kyau kaza ba kyau abubuwa duk kaga Allah da yake bayanin abubuwa in ya ambata abin da ba kyau sai ce tilka hududullah fala taqrabuha wani fala ta'taduha to wannan sune abin da ake nufi da ainihin shari'o'i ko kuma haddodi na shari'a kaza ba daidai bane kaza haramun ne kaza ba kyau kaza Allah ya haramta liyuradu alaiha domin ya zamo sun saba sun horo akai ai kun ga shi sa aka ce yaro tun yana dan shekara goma a koya masa sallah in ma ya kai goma baya yi a dake shi dan saboda ta zama masa jiki ya zama kawai baya jin wahalarta duk lokacin da yaro tun yana karami yake sallah yake sallah yake sallah baya jin wahalarta to in girma zai ji wahalarta ba amma wallahi duk wanda sallah ba ta kama jikinsa ba har ya kai irin shekara 20 zuwa sama Allah sai dai sai dai sai dai tausayi daga Allah duk ga sanin muna gani matasan wallahi malam wani ina tabbatar ma yadda kasancewa ba ana kira sallah ba da su ake ba ta ruwansa ko ta shafa akwai wani a makaranta in aka tashi sallah a gaba a mutala zai tashi da zaune a katifar shi in aka tashi da ikama malamin yana gama sallamar sallah sai ya kuma kan wai shi kira an malamin shi kace mai jaji sai ya tashi da asuba ya ji ta to dan Allah ka ji ka ji wani abin tausayi ka ji wani abin tausayi ya kira alquran to amma alhamdulillah kina masa fatan alheri tun da kira'a tana masa dadi to insha Allah muna sa ran nan gaba ya gyaro to yanzu ina asara ta wuce wannan a kira sallah mutum ya tashi kan katifar sa bai je tsarki ba bai je alwala ba wai kawai sai kira'a da an sallame ya koma ya tabbacin sa nas'alullah as-salama wato kazan shi qur'ani Allah ya basa wani tasiri wani na gaya man wani ibo ya ji abdubasir na karafe ta kai ce wannan waka nasa ba kai dadi to shi ya dauka waka ce ake abin ya je na kama masa hankali to dai wannan abubuwan suna da matukar muhimmanci mu dauke su da gaske sai yace wa ma alaihim kuma a koyar da su abin da ya zama wajibi ne a kansu an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum zakatan su kudurce na daga ainihin addini anan malamai suka ce tauhidi su san Allah su san shi kashikan imanin nan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa al-qadar khairihi wa sharrihi a cikin duk sun koyi wannan abun ya zama masa a cikin zakata wa ta'amalu bihi dawarihuhum kuma ya zamo gaban su sun aikata wannan abu sai yake cewa fa innahu domin yadda lamarin da sha'anin yake ruya an rawaito wannan gaskiya hadisin da'ifi ne da'ifi jiddan a wasu dai suna gani ko wasu asar da suke dan karfa ma'anarsa cewa anna ta'anna ta'alima sigari li kitabillah koyar da matasa littafin Allah yutfi'u ghadabar rabb yana buce fushin Allah subhanahu wataala ma'ana yara da suke karatun Qur'ani a makarantu to koda mun yi abin da ba daidai ba Allah yayi fushi da mutane to wannan karatun Qur'anin da ake ta yi to yana sa Allah subhanahu wataala wato ya janye fushin da ya da bayansa anan malamai suka ce malamin zai fa'idanta shi ma yaron zai fa'idanta al'umma ma gabaki ɗaya za ta fa'idanta kuma tajriba ta nuna cewa yara da suke makarantar Qur'ani to wannan wurin Allah yana saurin karba addu'a shi yasa na sha faɗa nikan ce don Allah mutumin da yake da buƙatar addu'o'i ba wai sai ka zo makaranta ko ka samu alarama ka ce ai mun sauka kaza ba a'a ba sai ka zo kun yi tsada da shi ba na farko lamba farko da za su yi ma addu'a Allah karba iyaye ne na sha faɗa iyaye su ne lamba farko addu'ar su kad Allah zai karba ba wanda zai ma addu'a a duniya Allah ya karba kamar tasu to abu na biyu malamai da suke koyar da Qur'ani ka samu wani alaramma ko wata makarantar tafiz mahaifin mutum ya rasu wallahi wai a ce za a yi maka wani taron uku duk shirme ne taron bakwai duk sakarci ne kawai in ma so kake wani naka ya mutu kawai ka bari sai ka je a ramba da Allah ga dan abin sadaka in an tashi ayi mun addu'a da Allah yaran suna cewa amin mahaifi na rasu Allah ya gafarta masa malamai sun ce Allah na karɓo wannan addu'a saboda su yaran da ma tsakani da Allah suke yi tsakani da Allah suke yi an su basu san ƙwange ba su iya cewa cewa ba ko kuma su da ma gaskiya suka sani to saboda haka irin wannan addu'a Allah yana karɓa ta wallahi nikan ce taron da ake na buki dan ni a gona wala taron buki ne sai ce wa an kira taron addu'a gidan gwamnati wani malamin sai ka samu wallahi yana da wajen miliyan 100 kaza nasa kai da ka gari ga wani malamin gwamna ma bai isa ta ba wai duk su da aka yi to sai addu'a kuma dama gwargwadon wato nauyin malamin gwargwadon abin da za a bashi wallahi ni abuna ina ta ina ma alaran momi ake samu bayin Allah wani yayi shekara 40 yana darasu wallahi bai da 40 na san wasun ku sun ji alaran momin da aka gayyata kwanaki suka addu'a gidan gwamnati aka tare su aka kwace 45 akwai wanda aka sa muryarsa alaran ma ne ce wallahi ya kai shekara 60 a duniya amma bai taba kama 50 a rayuwarsa ba sai wannan Allahu akbar mahaddisin Qur'ani bawan Allah dubu hamsin bai taba kama ta ba to yanzu Allah na tubo wannan ka same shi ba ka bashi dubu ɗari ba zai iya bace a wannan daren ba a ce a so a samu irin wayannan bayin Allah suna tsugune wasu bakin kwata wasu a soro suna karanta da yaran Qur'ani a je a bibbi su a ba su kudade a ce ku yi addu'a Allah ya kawar mana da wannan Boko Haram Allah ya kawar da wannan kidnapping da ake Allah ya ba mu zaman lafiya wallahi idan aka ce wannan ni na imani Allah zai karba amma kawai sai a je wasu yan ciwaciwa wasu yan kaza wai su za a kira duk ga bayan Allah da ake sa ran Allah in suka yi addu'a Allah zai karba duk ba ruwan ba ba ba a saka su Allah kiyaye na bin na bin sai ke ta wa anna ta'alima shay'i fi sigar kuma koyar da wani abu a halin yarinta kan nakashe fil hadari kaman zanen dutse ne ba wa ana nufin ka je ka yi zane akan dutse ba a'a kaman zanen da Allah ya halici dutse da shi ne kaga yanzu abinda Allah ya halici dutse da shi na zane ruwa da sabulu zai iya wanke shi to kaga wannan yana daga cikin asarar da mabiya muke ma ƴaƴanmu lokacin da yaro ya kamata a lakana masa karatun Qur'ani ya haddace ya haddace abubuwa na hadisai a wannan lokaci kawai an yi watsi da shi kuma lokacin kwakwalwarsa suna fresh duk abin da ka faɗa masa zai iya riƙewa kuma zai iya haddacewa kuma kana masa foundation duk wani karatu da zai yi a nan gaba saboda haka dai Allah ya ba mu iko mu kula da wannan abubuwa yan uwa da ƙarshe abin da zan faɗa wasu bayan Allah suke ba da shawara na ce to kusan tun da yanzu ana lokacin demokuraɗiyya sai a demokuraɗiyya ko wasu ke ta wanda yasa karatun nan namu na bayan isha'i ba za mu dawo da shi tsakanin magariba da isha'i kamar sauran darussa da ake ba suna ganin kamar sauran majalis duka darussan da ake tsakanin magariba da isha'i na ce to ni da abinda nake tunawa kila akwai wani darasi da muka kauce masa na ranar alhamis saboda kada a samu kilash wala Allah ɗaliban da za su zo wannan suna son su je wancan to don kan mu raba musu hankali shi yasa sai muka maida bayan shayi amma ni abin da zan ce a na bar kofa a buɗe daga nan zuwa rana ita yau a shawarta idan an samu sharuɗa biyu na farko duk wannan yankin kusa-kusa babu wani darasi mai ƙarfi na tsakanin magariba da isha'i sannan kuma ku da kuke zuwa kun gamsu kun fi son tsakanin magariba da isha'i to in wannan sharuɗar sun cika sai mu dawo da shi bayan magariba ɗin in kuma kun fi gamsuwa a bashi bayan isha'i ni ba matsala a wajena duk wanda kuka zaɓa ni a gona insha Allah daidai ne Allah ya samu dace wannan yake tambaya ya ce don Allah malam menene wa menene ya wajaba akan wanda yake bin bayan liman sallar farilla hadisi ya ce inna ma jiyar imamu da yi wutan mabihi abinda ya zama lalle akan wanda yake bin limami sallah na farko dai mamu su daidaita sahunsu a haɗa kafaɗa da kafaɗa haɗa kafafuwa kamar yadda hadisai da yawa sun nuna hadisai na abu dawud manzo alaihi salam in yace sawu sufufakum sahabi yake cewa sai in duba in ga mun dan fara kafadun mu da juna mu hada kafafun mu da na juna sannan kuma kada kai wani aiki sai liman yayi kada kai kabbara harama sai yayi kada ka duka sai ya duka kada kuma kai duk wani abu na aikin sallah sai yayi kuma ka tabbatar da cewa ka zo masallaci an yi sallah da kai ma'ana ba ka ware a wancan gefe ana sallah a masallaci kai kana gefe ba idan masallaci bai cika ba ba a yin wani sahu a waje dole sai masallaci ya cika saboda hadisi ya ce babu sallah ga mutumin da ya ware a bayan sahu to balantana kuma wanda za a ce ba ya shigowa masallacin gaba ke da wannan dai a takaice shine abin da ya kamata mu faɗa to ban sani ba wannan tambaya da na gabatar sai na nake za ku zo da amsa a bashi kawai ba salai shai to shi kenan tun da kun ji so a bashi ba salai shai daren dakamai na na insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa